الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء goma ga wata ko goma ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka kitabu siyam ko kuma alwaji sai fiqh sunna wal kitabul aziz muna kitabu siyari inda wato muka fara biya wato siyamu tadawwa azumin muka na tadawwi na nafila na farko mun yi bayani akan azumin sitti shawwal muka karanta hadisin Abu Musa Abu Ayyub al-Ansari sannan na biyu da na uku an yi bayani akan azumin arfa ga wanda bai je aikin hajji ba da kuma azumin ashura ranar goma ga watan muharram da tara ga watan wato muharram ta zuwa da ajiyuwa wanda aka ce babu maganar akwai maganar da take zuwa na cewa ana azumtar ana azumtar wato sha ɗaya ga wata goma da sha ɗaya gaskiya akwai maganar amma ba ta da ƙarfi wanda ya fi ƙarfi shine tara da goma na sannan kuma bayan nan eh ɗan gyara mara bayan nan kuma akwai a nan ne muka biya hadisi abu ka tare da lansari na ban tabar tambaye ku ya sunan sa ko mun an faɗa an faɗa ko ne bai ayyubi da hadis hakan sannan muka karanta hadisi ummul fadl bintul haris sannan muka karanta hadisi abi da kafan sannan na hudu muka yi bayani akan siyama aftaril muharram annabi alaihi salatu wasallam yana azumtar mafiya kwanaki mafiya yawan kwanakin muharram wata na farko a kowace shekara ta musulunci sannan kuma na biyar mun karanta siyama aftar sha'ban azuntar mabiya yawan kwanakin sha'ban sannan na shida sai muka yi bayani a kan azumin litinin da alhamis to ina ji a kan wannan muka tsaya ko yawwa to za mu tashi na bakwai malai ce talatatu ayyamin min kulli shahri daga cikin azumin mukan da ake so kowa ya rika yin shi akwai azumtar kwanaki uku na kowane wata na kowane wata ana abdullahi bin amr bin al-as an karbo daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda abdullahi dan amr dan as yana cikin abadina sahabban nan guda hudu da duk sunan jero da abdullahi wasu suke bibiyar abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin mas'ud saboda haka abadila wayannan shi sa bukari idan ya yi sai ya gaya ma idan yake ana abdullahi ya yi da ya girma su ne ke domin shi ne babban su shi ne malamin su ma ba zai yake da su sai kuwa yana cikin manyan tsari a yankan da ya haɗa da qur'ani ma wasu a cikin su ko kaci a bayan musu saboda haka shi ne babba a cikin su ibn mas'ud kuma shi wanda ya faɗo a cikin waɗanda annabi wajen biya a qur'ani kudin Qur'ani ne arba ko koyi Qur'ani gurin mutum Abdullahi bin Mas'ud Ubay bin Ka'ab Mu'adh bin Jabal Salim Maula Ali Sudai to wannan shine a dukkule to sai yake cewa um qala li kuma shine muka ce shi da mahaifinsa Amru da Asu su suka biyo dauka za ta yi wa da kai saboda auren gurbaban da yi kuma ya haife shi da wuri don sai aka yi tarrarar shekarun da zai ba shi tsakani kawai shekara goma shi sa yake nuna ɗan shekara goma zai iya haihuwa dalilin ba amur ɗan har duk da cewa ba kowa ba ne yake da wannan baiwar da zai iya balaga a shekara goma abin da aka tafi a kan shekara sha biyar a malikiya ma sha takwas to amma za a iya samun wasu musamman yanzu da zamani ya zo za ku ga wato media ta ta ta mai ake ta balagar da yara tun kan su balaga ko ba ka wani yawa kaga ba za mu ja ba ba ba za mu ja ba kawai da wannan shi ne to sai yake cewa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi ya ce da ni sun min kulli shahrin talatata ayyam karinci kwana uku a kowane wata fa innal hasanata domin kwashi ta kowane aiki alheri guda ɗaya lada ɗaya bi ashiri amsaliha bi ashiri amsaliha za a yi multiply ɗin da sau goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha a cikin suratul an'am duk wanda ya zo da alheri guda ɗaya sai Allah ya rinka ma goma karamci na ubangiji kenan duk lokacin da kai alheri ne to sai a ninka ma goma sanan ne zaka gane Allah madaukakin sarki bai yi wuce dan dan masu kyautatawa ba yayi aljanna dan masu kyautatawa bai wuce ba dan cewa wa taqun naral lati u'iddat lil kafirin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin kaga ba a yi ta dan wato kangararru ba an yi ta dan masu kyautatawa wuta ma an yi ta dan kangararru ba masu kyautatawa idan ka ga mutum ya shiga wuta to ilimin sa ne yawa amma Allah bai yi ta dan ka shiga ba to shine abin da wato ake faɗa a nan cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a kai wa mutum goma haka ma aya ta faɗa daga minti goma har zuwa saba'in daga saba'in har zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai har zuwa yankin gari zuwa iyakar da Allah ne kawai ya sani masalin da zina yin fi kuna amuwa da mafi dalilin nari kamar ta ne habbatin ambatar ta ba a sanabi da fi kulli sumbulatin da ake habba Allah ya ce wallahu za a yi kuli wani sha Allah yana multiplying ga wanda ya ga dama kaga an gaya ma ɗari bakwai daga na ka ce za a yi multiplying ga wanda aka ga dama iya ba iyaka shi ko da zara an fara wato bulaye kuma za ka dan bugu wato kumbura su complex number ake samu in dai wato bulaye ne ya ga an banda addition da da da dama daga wato bulaye a wajen kabbaba sai addition ko sannan kuma sai sai sai minus sai divide da zawo da dividing in aka caji nan sai ka ga an zo an ba ku kaza in kudewa ne dan kankani za ka zamu to saboda haka wannan shine a dungule to sai ce fa innal hasanata bi ashri amsalha to sannan kuma sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wa zalika mithlu siyami dahr wannan kwatan kwatin azumin wato addaha kamar azumin za a shekara guda ne ko zamani gaba daya misali kai azumin kwana uku an ce za a baka ladan azumin wato goma ta uku nawa kenan talatin kaga duk wata kana abinda take nan a gurin Allah duk wata domin wannan jiri din da amsal ake wa sadi kenan kaga wannan sadi din da ka samu duk wata kana haka gaba ɗaya rayuwarka a mai azumi zaka yi shi an tashi kiran wanda za su shiga aljanna ta arayyan sai kaga an ce wara wara kace labbaika kaga nan babu ba wai zan kace Allah ya sa ba ciki kawai in kana ciki ka sani ko ba ka bane sai dai kace Allah ya baka ikon yi eh amma wai zan ce Allah ya saka a ciki baka yi ba ba ta mata so ba yawa to saboda haka wannan shine yi wa zalika witr siyami dahri wa yustahabbu an takuna ayyama 13 wa 14 wa 15 an so kwanakin su zamto kwanakin da zaka abinta su zamto ayyamul bi fararen kwaye shi ne ranar dararen da wato wata yake fita rana ta farko shi ne sha uku ga wata a kamar yau goma gobe sha da alami jibi sha biyu juma'a asabar sha uku to asabar lahadi litinin shi ne ya kawo kwanakin ayyamu biyu asabar lahadi litinin su ne ayyamu biyu wannan fararen kwanakin da annabi yake faɗaitarwa a kansu ka iya samu wani watan ya zo kuma kaga ya kama lahadi litinin talata wani kuma ya kama laraba alhamis juma haka to sai yake cewa to wa yuzahabu na'am wa ana bi zarri jindin jini junada kenan ko an karbo daga Abu Zarri da Gifari kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya awaza ya kai Abu Zarr idan sun ka idan zaka yi azumi min shahari a kowanne wata talatata ayyamin wato in za ka yi azumin kwana uku a kowane wata fatum talata ashara to ka azumci kwana na goma sha rana ta goma sha uku wa arba ashara da rana ta sha hudu wa kamta ashara da rana ta sha biyar in kun lura a ƙa'idar lissafi a larabci idan ka tashi kirji duk ba ka ta alifin su duk su biyu idan ka ɗauki na farko kai mai da shi mazakka to abin da da zai zuwa gaban mu'annas ake mai shi ba za ka ce kamsata ashara ta ba kuskure ne sai dai kamsata ashara yau ma ko idan ka yi wa wannan ta'anifi to rabin ya zama mazakka ko da yau ya ka ke tafiya wajen lissafi idan za ka yi lissafi a larabci shi za ka bai ce kamsata ashara ta ba ba a faɗa sai dai kamsa ashara ta talata ashara ta arba ashara amma idan ka ce arba'ata ashara zai zama zai zama ashara ashara ta yawwa yana da kyau a rika kula da wannan to sai yace rana ta fada ma'azumi na bakwai kenan da gaskiya azumin muka da ake so a yi kun ga azumin muka da muka lissafo shi wannan shine na bakwai na takwas siyamu yawmu yawmin wa sitru yawmin azumin annabi dawud a yi azumi yau gobe a sha ruwa azumi yau gobe a sha ruwa kai wata shida kana azumi wata shida kana kai ana abdullahi bin amri an karbo daga abdullahi da amru da an anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da mutum Allah tabbata gare shi yace ahabbu siyam ila Allah mafi soyuwar azumi a gurin Allah abin azumin da Allah ya fito siyamu dawud shine azumin dawud shine yau yayi kare su mu yawman wa yusir yawma yadda Allah Dawud yake yau ne azumi gobe ya huta yau yayi gobe ya huta na tara daga cikin azumin mukan da ake so shine ashru zulhijja ana so mutum ya azumta azumin goma ga watan zulhijja watan sha biyu ga watan wato ga kowace shekara sha biyu ga kowace shekara ana zuwa azumta ɗaya wajen daga ranar ɗaya ga wata har zuwa tara ya ana kiransa ashirin bil hijja wato ala wajin tazlim ne saboda rinjayarwa amma ba a rinta ranar sallah haramu to sai yace an hulaida bin khalid an imra'atihi daga matarsa an ba da azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga wani sashi daga matan annabi tsira da abin Allah ya tabbata a gare shi wata ruwaya ta nuna hafsa hafsa bin umar kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bazo kira da abin Allah tabbata a gare shi ya kasance ya zumu tis'a bil hijja yana abin da kwana tara na bil hijja kwana tara sir bane mutum wa yawma ashura da ranar ashura ranar goma mun wuce shi a baya ko ranar goma ga watan muharram wa thalathata ayyamin min kulli shahri da ayyamul biyu kwana uku na kowanne wata shi ma mun biya wa wal sunani min shahri da farkon litinin ta kowace ta kowanne wata wal khamis da alhaji shine wannan azumin litinin alhaji da alhaji da muka biya shi ba cewa annabi yana azumin azumin litinin alhaji to wannan kun ga abubuwa guda tara da muka lissafo duk azumin muka ne waɗanda suke wato mustahabbat ana so a yi a gurguje na farko azumin shawwal na biyu azumin arfa na uku ashura na hudu wato mafiya yawan kwanakin watan muharram na biyar mafiya yawan kwanakin sha'ban na shida litinin da alhamis na bakwai kwana uku a kowane wata na takwas azumin annabi dawud yau a yi gobe a huta na tara ashiru zulhijja wannan su ne wato azumin bukana da ɗauwari alaikum salam Hey. a ba matsala ai wato ba ka gani wato a hadisai kai za ka iya tunawa ko a adabul mufrad za ka ji wani guri annabi alaihi salatu wassalam ya ce wato ahabbul a'mali ila Allah sai a faɗi wani abu ai zarfin zaman ne da zarfin makan misali lokacin da annabi ya gaba a ciyarwa ana cikin yunwa sai ya ce abinda Allah ya so yi ne a ciyar abin da ke ku lokacin kuma da an koyi watakila wani abu ake bukata zai ji abin da Allah ya kuma shi ne kaza shi ne bi kulli maqami maqal dai kenan sannan kuma abu na biyu wato wannan zai ƙara nuna ma cewa a kowane yanayi akwai abin da Allah ya fi yanzu misali lokacin da yanzu da ake wannan karatun abin da Allah ya fi shi ne ka saurara a yanzu ya fi wanda zai zo a nan ya zauna yana biya Qur'ani domin distraction mutane ne ka fahimta da shi to lokacin da ake kiran sallah abin da Allah ya fito shi ne ka amsa kiran sallah domin a wannan lokacin ake gonan da na lada me wancan wani abu daban zai samu lada amma bai kai ba ka fahimta da shi to wannan shi ne abubuwan da ya kamata a kalla duk irin wannan abubuwan su ya kamata a kalla yau to sai al-ayyamul manhiya an siyamiha kwanakin da aka hana a azumce su kuma tunda an fara mana waɗanda ake so kwanakin da aka hana a azumce su al'awwal na farko yau mana ajiyai ranar idi guda biyu ranar karamar sallah da ranar babbar sallah haramun ne a azumi saboda haka haramun ne a azumci wayannan kwanakin ana bi ubaidin maula ibn azhar قال yake cewa Maulai ibn Azhar yake cewa shahidu al-Eid ma Umar bin al-Khattab na je sallar Eid da da Umar dan Khattab fa kala bi ce hadani yawmani yake wayannan guda biyu da kuke gani ranaku ne da na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihi ma annabi ya yi hali a azumci ranar karamar sallah da ranar babbar sallah kada wani ya dauka wai gun Allah yake yi sallah sai ai sai azumi ranar wallahi ba gun Allah bane abun Allah bane saboda haka sai yake saboda ne yawmu fi darikum min siyamikum ranar da kuke cin abinci daga gama azumi idan kun gama azumi ranar da za ku yi ci abinci to haramun ne a yi sallah a ba yi azumi wal yawmul akharu sai ranar kuwa ta kuluna fihi min nusukikum shine wanda kuke cin yankan ku a cikin ta ranar da kuke cin yanka a ciki to na ranar ita ma haramun ne ranar sallah mun bayyana ayi ayi ayi azumi wata gida wani zai ce to ai wani ba ranar yayi sallah ba ko misali yau domin ita ranar yanka ai tana da an dan advance din da cewa ta dan matsa don kwan rana ɗaya an taba kwana nawa uku ko to saboda haka wani zai ce to ai shi ba ranar sallah yayi ba wace gari za mu zo mu ga gaba in ya halatta wace gari ka yi azumi ko bai halatta ba yawwa don kada ma a ce an samu kashe shi ne ma zai biyo baya yanzu kawai na kai tsaye shi ne ta kulu na min fihi min nusukikum wanda kuke ci daga yankan ku qul inna salati wa nusuki ila yanka ke asani na biyu ayyamu takbiri ranar yayyada ko a kasar Hausa idan an yanka rana ake gaba da naman gaba daya majority muke magana ba wai a wato kadan din ba mafi yawa ana amfani da an yi to hanji ake amfani da shi sai a tsara da shi ko to su laraba yake ce sai a samu naman a yayyanka shi a yi yadda ka ga yanayin kilishi sai a busar da shi yadda dai ka ga ana kilishi su busar da shi zai ɗau lokaci da ya komai ba lokaci bayan lokaci a rika da koyi ana wato ana ana ana amfani da shi ayyuka to shine ranar yaryana ina ya mutu shiri shine wannan ranar kai tace wanda take zuwa bayan idi duk da malamai sun yi sabani cewa kwana uku ne ko kuwa kwana biyu akwai sabani a wajen malaman fito ana bi mora an karbo daga bi mora maula ummu ummi hali fararran bawo ummu hali yar ruwa sayyidina ali أنه دخل مع عبد الله بن عمرو يا شجا وتقول عبد الله بن عمرو شيد عبد الله بن عمرو دان أسي على أبيه يقول ما يقول عمرو بن العاص shi wannan bawa Allah sun shiga shi da Abdullahi dan Amru gurin Amru dan Az fa qarraba ilayhi ma ta'aman sai Amru dan Az sai kawo musu abinci a irin wannan kwanakin na sallah fa kana sai ce kul yace ci fa kana yi zaimu eh ce ni azumi nake waye ya faɗa waye ce azumi yake kenan kun yi Abdullahi da Amru dan Az ko kuma shi mora wannan wato bararren bawa shi ne ya faɗa aka ce mace ya ce shi azumi yake faƙala in ni sa'ibin faƙala amru amru yace da shi kul yace na gaya maka ki fa hadhihi al-ayyam allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi qariya wannan kwanakin da ka gani annabi yana umartar mu da cewa mu ci abinci a wannan rana wa yanhana an siyalihi ma kuma yana hana mu azumta ayyamu tashrik saboda haka ba azumi wannan rana kana maliku imam malik ibn anas yake cewa wa hiya ayyamu tashrik sune ranar yaryana ranakun da ake layya ko da ka yi zaka yau gobe wani zai yi doji guri shi ranar layyar sunan da haramun ne a rubutu ya zama da shi kenan ko da ka yi zaka yau to haramun ne a rubutu wannan ranakun da ake iya layya a cikin zuwa mutukar ya halatta a layya ranar to haramun ne ga yadda ayin ma ba zai ba kaga anan tunda zai kama wato sha uku ga wata zai kare ko su kare ba zai ba sha ɗaya sha biyu a to ai ya kare ba a shiga sha uku malamin ji goma sha ɗaya sha biyu ji ta yi a nan da muka zo duk da cewa duk inda shi injiniya ya kalli cewa an yi sabani wasu sun ce kwana uku da akwai masu ƙara har sha uku to ko da da wannan fahimtar ba za a yi ba ba za a yi ba wannan shi ne to shi ne yake cewa wani aisha wa bin umar an karbo daga aisha da abdullahi dan umar ku duba fa ku gani wannan bawan allah da muka wuce amurka na shi ne san da yana bana bakwai tunda mataki ne wanda aka ce ba ya yi aure da wuri dan saka wata hanza yana ji da karfi shi ne zai ce ana wuri da sauka qur'ani kullum zai sauki annabi ya yi ya yi yawa kwana uku a zan yi ya ba za a fahimci qur'ani duk kwana daya annabi alaihi salatu wasallam ya ce a ka rika sauka dai a wata yake yi mai yawa to sati yake ji ya mata yawa kwana uku yake yi mai yawa annabi yake kuma babu wata sauka da za a sauke alqur'ani sama da kwana uku kuma a ce an fahimci shi ya kai matakin da annabi yana ta jan hankalinsa akan wannan da ya yi aure idan ya zo yana zai dau azumi da rana yana dawowa da dare kawai zai hausa abin da yake tunda mutum da yake yin sauka kullum ya duk yawon laili ba zan sace ta kwamfulan ne annabi alayhi salatu wasalam ya jawo hankalin da cewa ya dawo baya da ya tsufa sai da ya zo yana cewa ina ba na ɗau shawarar da annabi ya bani duk da bayan shi sa ahabbul amali ila Allah adwamuhu ko adwamu hawa in Allah idan za ka yi sallar wala a ɗauki yadda za ka iya hurhudu mutawassu bi kenan ka dau hudu kullu ke hudu yayi sallar dare ido wa kake so in ka bai da wuri kai in dogo sallah kake so kai sai kai sai kai ido biyu a raka daya sai ga wanda zai raka goma sha daya ya dau wato mintunan da ka dauka ya fara domin dogon karatu kai ko ka rika raka hudu kai biyu kai sallaba kai biyu kai sallaba kai daya raka'a biyar ke ka dau yadda zaka iya yadda ko kamun yadda zaka iya kamun yadda ba ta yawa ba sannan kuma in ta dawa da kasa yi kai karatu da gini kai ku ya ayyuhal kafirun da idza jaa da tabbati da rasul wallahu ko sallaka da kasa ba ita kai bambancin su kawai tsayawa za ka iya yi amma abin da ake so shine shi aikin lada ana zaune da za a samu consistency kai kai kullum shi ya ga da yin mutum ya bayyana ya ya ya ya rashin lafiya ko ya tafiya sai sai a cikin gaba da rubuta masa lada domin ka saba yi ba wai yanzu an mun bayanin falalan wala gobe sai kai takwas ba za ka kuma yi wasu an kuma wata faɗakarwa ba shi yake magana ba ka gwaro wanda za ka rike kullum ko da a gurin a matsakace za ka iya biyu a gurin aikin ku kaje kafin a shiga kaje zaura minti biyar ba koyarwa kake idan kuma ofis ne da kai zaura minti biyar a makara za ka iya zuwa kai sallar karanta a biyu a talaki ka tashi ka shiga ofis za ga masu dabara wasu da suke zan lada za ga mutum ma'aikaci ne wani ɗan boko ne amma baya wasa da irin wayannan abubuwan su ne kuma za ka ga abubuwan ko wani abun baka roƙa ba ma sai Allah ya ba domin ka yi gaban miyar addu'a to wayan abubuwan wato kawo su yana da fa'ida domin Allah ne ta shige ma gaba a wasu abubuwan da ba da baka san da su ba to wannan shine to shine yake cewa to kaga wannan shine amru dan al wa na aisha wa ibn umar aisha da ibn umar kala suka ce lam yuraqis fi ayyamin tashrik ba ayi lam yuraqas kai shine magumin lil majhul ba ai rangwame ba fi ayyamin tashrik dangane da kwanakin yayyana an yi samna a azumce su illa liman lam yazid al hadiya in ba ga wanda bai samu hadaya ba ko sai idan za a aikin haji wanda zai je aikin haji yana da option guda uku ko dai kamar kiwari ko kirani ko ifrani haka ne akwai wani tuken to wanda zai kamar tuni shine aikin haji ya yi umara ya cire kayan zai shiga har da ya tafi da iyalin da zai iya saduwa da su shi ne kamar shi sai ran da ɗan takwas ga wata zai koma ya ci gaba da yankin in ya tafi da wuri yanzu mai kirani ko zai gwama tsakanin umara shi ne kirani a yi gwamawa in mutum yanzu zai ma wayo yanzu aka kana ma ke jama'a zai ma ba da ke jini kirani zai ya kamata ya fassara ma dan kai yadda doya yadda zai sa haka uku hudu ke kai kana cin ɗaya to mai wayo zai ba wannan dabara ya yi ba kirani zai ya ba da mai kirani to saboda haka ya gwama umara da aikin haji ifradi kuma zai aikin haji zalla yawa ba umara to idan za ka yi wayancan biyu sai ka yi yanka hadaya ko dai rakumi ko ta mu taguwa ko sa ko abin da ake hadaya ne to Allah ya ce idan mutum bai samu ba wa timmul hajji wal umrata fa in uhsintum فما تيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ko wani ya dawo tambayar mu me hujja na mathematics muka ce muna da shi a Qur'ani na ce muna da basic operation a Qur'ani ga shi nan nan wato shi ne tilka alat asharatu kamila Allah ya ce sabun plus 3 yace equals to 10 tarawa ne ko fasalin da zina yi riko da amuwa na fi dari lai kamar ta ne habbati wallahu yu ga'ibu muka ce masu hulge shi ke sannan kuma muka ce yi ji kuma lahu biya wa lafi kuma ji zakari da tilu hafi da wanda yin division shi ne ita dariya su zo da haka wannan shi ne wato wa'annan kwanakin kun ga haramun ne amma wanda bai yi hadaya ba kuma yana aikin hajji shi ya halatta ya ɗau azumi daga wannan kwanaki na raguwa domin ana yin uku a aikin hajji bakwai sai an dawo uku a can za ka yi su bakwai sai ka dawo za ka rama talatati ayyamin bil hajji wa sab'atin idza raja'tum eh lokacin ko da ba abin ba misali lokacin da yake maka lokacin da yake maka ba na ki a ayyamin tajrid din ba ai a maka ne ba nan ne zai yi ba jamra al'aqaba ba dai ko ba haka bane to a wannan ruwa da kun zai iya dauka in yana so in kuma baya so zai ja wala sai bari sai ya je ya zauna a mina ko tun koma ba ziyara mata ko dai ga nan makan ake so yi sai ya guda uku idan ya uku ne dawo sai ya guda uku kaga goma ko sabanin kaga wannan tafsiri a kai an kebance wanda ya je aikin kai banda shi wanda yake a Najeriya ko a ƙasar su haramun. Na uku daga kwanakin da aka hana yin azumi yawan mul juma'a mun fari da su bi ke kanci zuwa kawai ya ce je azumi rana saboda yana gani ai ranar su ai ranar juma'a ba idi domin a haka annabi ya kira ta ranar idin musulmi to kuma tun da an hana wato wakil ala zalika kenan sai ki yaki akan wanda saboda haka haramun ne ayi azumi ranar juma'a ke ban ce ta ita kadai ke ban cewa ita kadai ko mutum yace ba zai azumi ba zai alamin ba wani ko ta rama sai juma'a yau yana da rana ce mai girma sai kana karanta kasa kasa isul juma'a ko kasa isul yawmul juma'a na imam al-dini sai da ya kawo abubuwa guda ɗari da ɗaya da suke magana akan abubuwan da suka ke barci da juma'a duk da wasu abubuwan asar ne wasu kuma hadisai za ka abubuwan da mutane suka makala wa juma'a la haula wala quwwata har da cewa akwai wasu addu'o'i da in ka karanta a wannan ranar juma'a in ka rika jin falalar da za a baka ta annabawa kaza in ka karanta littafin sannan wanda ya sadu da iyalin sa ranar juma'a za a yi mana za a yi kai kai an ta kawo wa'annan to shi da imamu suyuti shi ya kawo su a cikin littafin yana da kyau gaskiya ɗalibin ilimi ya karanta shi saboda zai ga abubuwan da da yawa akwai malaman da akwai wani da na ɗan duba shi wanda aka yi masa aiki in mutum ya je duba musamman ko za ku yi tunda yanzu babu shi a kasuwa za ka yi browsing za ka ga akwai wani alluma ne ka sai su yau juma'a wannan ya fi kyau a nuskokin da ake to wannan za ga hatta karibi zai ga ya mata wannan magana ba ta inganta ba saboda akwai gurin da yake cewa saboda girman juma'a ba wata rana da Allah ya ambata a Qur'ani da yake yana zuwa kasa da yawa da rai ko abu ranaku ko babu yace sai da aka ambaci ranar Yahuda asabar sai da aka ambaci su sauriya ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت يرka kawo su a cikin arab da suratul baqara wato ina son karatu irin wannan da zaka ga an kiyaye nakari kana tafiya zai nakari ya ja wannan baya cikin kudubiya da juma in kanka je gori ya baka auka imam juri babban malami to sai yake cewa to ware juma'a kawai ana biyo rayuwa za mu zo kan asabar sai mu ji me wasu malamai suke faɗa akan abin ku qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yasumu ahadukum yawmal yawmal jumu'ah kada ɗayan ku ya azumci ranar juma'a ita kadai illa yawman qablahu aw ba'dahu fati sai ya hada da ranar da take kafin ta ko bayan ko dai ya hada alamin da juma'a ko ko ya juma'a da asabar na hudu yau mustabti mun faridan ware a tawari da kadai da ba ya azumi shi ma bai halarta ba an hana ana abdullahi bin bukir as-sulami an ukhtihi as-samma daga uwar as-samma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tasumu yawmal sabt kada ku azumci ranar asabar illa bi maqduri ba alaikum in ba sai abin da aka wajabta muku to kaga na yi tun kafin ma ku tambaya yawa illa bi mafjurun alaikum wa in lam yajid ahadukum ko da ɗayan ku bai samu ba illa li a'ina bati sai bawan ilimi kawai aw audi shajarati ko kuma wato wani sanda na bishiya bal yamduku ya tauna shi an fahimta da kyau ko eh ya tauna shi wajen kare azumin ko wajen yin tsawon to saboda haka kaga anan wayannan kwanaki guda biyu idan wanda suke bincike a malam alwani yana da littafi da ya saba suna wato in zan iya tunawa ya dai yi maganganun a tamamul minna da wasu wurare da yawa kaiwa da suke wasu na ta'alimi da yake magana akan wato hani akan azumta ranar asabar na hayu in zan iya tunawa kamar wato siyamu yawmun sabr shi yana kan bakarsa cewa ko azumin nafila ne ba dole ba kai a fahimtar da cewa idan aka zo ranar asabar ta kama za a yi azumin wani azumi za mu ce ashura to ba za ka yi ba arfa da fije ne arfa da sabta biya ai take guda daya waro wannan kaga tana da ɗan uwa arfa rana arba ta fada a kawar bala'i in abu ya tuna wata shekara ɗaliban ilimi sun san irin wannan hayaniyar da ake risala ce guda ɗaya da yi maganganu amma kun san duk yawan wannan risala ta ga ɗan adam sai da ya gare ga goma ba wannan hadisin ya nuna cewa ana magana ne akan akan wato ware ranar kawai duk wannan bayanin da ya mun ji Allah ya saka da alheri amma dai da hadisi ya nuna cewa a ware ranar ne amma azumin balala ya zuwa idan azumin balala ya faɗo ranar da aka yi hani to za a azumta domin ba ware ta kai ba ko yadda da zaka samu ji ba turi ya faɗo wannan ranar to saboda haka za a azumce sai suka ba da misali suka ce idan mutum yanzu ya dawo azumi misali zai siya mu da wuce ran laraba yaushe zai huta ran juma'a ba zai azumi ba sai ka ce ba zai ba baya kuma ya mu dawo zai yi kuma annabi ya fito bana ɗansa ka gani saboda haka wannan shi ne abin da ko kuma a'a ya zo ɗauka yana yin jera da kun suka to ya zo ya yi juma'a ya- ya ya huta juma'a a zo da ya faɗo a kawar sai a je waje ba sai yi saboda haka ware ta ne wannan shi ne duk wani abu da za ka je ka karanto wannan an zarga tana a ɗan guri kaɗan ware ta ne shi ne rage mafi inganci na biyar annisku sani min sha'ban liman lam takun lahu ada ku duk wani abu da ya fara sai ya ce annisku sani min sha'ban rabi an gane ko wato rabi na biyu kun san in ka raba watan gida wato kwana talatin ne wanne kwana ɗaya zuwa na sha biyar shine rabin farko sha shida zuwa talatin shine rabi na biyu to sai ya ce rabi na biyu daga sha shida zuwa talatin liman lam takun lahu ada ba a zo mu zai ga sha'aban ya zo to yana kaiwa idan ta sama sha'aban ba za ta zo mu ji lamu biya yana kaiwa rabi to ba a zo ka kuma wani azumi illa liman ta kullahu adatu to wannan gurin ya bada amsa sai dai ga wanda al'adar ta ce ya saba misali ya saba ya mutu abu inda ya saba to wannan ba wai wanda yake kira azumin yanzu yake zo ba a'a ana bi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan ta safa sha'aban idan azumin sha'aban ya kai rabi fala ta dubu kada ku yi wani azumi a tsaya a yi shiri inda za a tinkari ai kaga a wannan gabar ne za ga wata ɗaya biyu ma masu shiga a cikin jin sun ji balle da ko ba ga wani an sai da za mu nuna musu ya ya kamata su je tinkari azumin za su iya ko ba za su iya ba duk wannan abu ne mai fa'ida da kyau وعنه أيضا لقد جاء أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا يتقدمن أحدكم رمضان رمضان بصوم يوم أي يومين كذي kada ɗayan ku ya gabaci azumin Ramadana ya zanto kada ka azumi har sai da ya rage Ramadana saura kwana biyu ko kwana ɗaya kadina illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmu idan mutum ne dama ya saba azumi kamar siyamu Dawud fale sun zari da yau ba to yanzu shi ranar da kuma a ya saba da jin da ranar za a ba a cikin ranar sama sai alamun da ruwa yi ba da yi amma zan za mu je ka wanda domin ka yi sabon shiri kuma kai ma ka san cewa wani wata za ka shiga na musamman eh wannan tsayawa tana da muhimmanci na shida yau mu shekki ranar kokon ranar kokon yau za a ga wata ba kai ba mun yi wannan magana a baya za a ga wata kawai sai aka zuwa kwanta sarki bai ba da sanarwa sai kowa ya kwanta to ba za ka ce kai probability ba ne ko dai a gani ko kara gani kawai ta tafi da niyyar bi ba ya wa Allah ba ya wa Allah saboda haka dole sai an tabbatar da ganin wata ake dauka ne sai an tabbatar idan yau mu jeki ne a gurinka ko shakka babu kwanciya kai kai yau mu jeki ne mun yi bayani a baya sai ka biya idan kuma watan ne ba a gani waje da sabon labari da zo aka yi sanarwa daga sarkin musulmi to ba mai iya a malikiya aka ce za a sanar da cewa kowa ya rama su kuma su an harabi da suka ce ba za a sanar a rama ba saboda ne ranar da aka zo aka yi annabi an ga wata ibn umar ya ce kowa ya yi da wani kuma ba sai kowa ya rama wannan shine dalilin to shine yake cewa an amma ne ya tsiri an karbo daga amma dan ya tsiri kala man sabar yawmal ladhi shukka fi duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto a kai fa kada asa abal qasim to ya saba wa baban alqasim shine annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya azumci wannan rana to ya saba wa abul qasim amma me ake nufi da yawmul shaki ranar da sarki ya zanar dan wasu suna kaba hujja da wannan da yawmul shaki ne kaza kaza me yasa ba tare da mutanen mu ne da dai kan a dai dai ne to da ga wannan ba dai ne gaskiya kai ma da kake dauka idan an zo mutanen da za su fara ka dauka ko ba haka bane ka ki yadda mutan ka ce wai dan kwaya ne suka faɗa an goda yanzu kai ɗan me ne naka da suka faɗa sai kai naka bayanin tsakani da Allah kuma a samu yawa ya tumu nan wal bidur yawa ya tumu nan haka na ga ita da hadisi ne inda za a zo a yi census a ce tsakanin wanda suka bi sanarwar sarkin musulmi da wanda ba su ba su yayi suka biyawa tsakanin Allah to a gurin Allah majority a wannan gurin jiri amfani ne domin ka yi biye da domin la ta ne ummati ala dalala al'umma ba za ta hada ba yawa idan son zuciya su ne wani tabaye ko malamin fada suka yi su da Allah kai ba ba su shafi ka ba wallahi ba abin da Allah zai ba su zai kama yawwa to wannan shi ne a ai kowanne ake nufi amma misali yau mu ce ki yau je ai sarkin musulmi zai faɗi cewa yau ɗaya ga wata ya faɗi ɗaya ga wata ai ya fitta kai daga yanzu kyau sai dai da haka kai da batun tuni ko amma tuntuni zai ga ma dai ka san cewa duk wata ana da wato um kwamiti da suke duba wata kawai ba a damuwa da shi Ramadan amma duk wata ne akwai wani group da nake a cikin zuwa a yawanci da yanzu kwado za ka duk wata ana faɗa a cikin jirgin musulmi ya ba da sadarwa cewa yau kaza ga wata. A gani? A gani? Duk wata ba wai jera wata ba. Mutane ne ba sa rigima kowa ba ya tsaya wai duba wata jera wata ba. Shi ne matsalar. Allah ya kyauta. Yau shi ne yake cewa na bakwai samun dahari mutum ya azauki rayuwarsa gaba ɗaya. ko shekara wa in afqara al-ayyam al-manhiya al-manhiya anha ko da fi ya ci abinci a kwanakin da aka hana ko da ce ya ci abinci kwanakin da aka hana ya dauki shi kullum azumi ana abdullahi bin amr bin radiyallahu anhu wa qala qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya abdullahi bin amr ya kai abdullahi bin amr innaka lakasumu dahar kai kana azumtar zamani gaba daya shekara wa taqumul layla kullun qiyamul layl wa innaka idza fa'alta dhalika hajamat lahu al'ayn idan kana yin haka idanun da za su rika kai ma hali abin nufi in kullun sallar da kake kuma kuma ka fara daga farkon dare to wata ran ba za ka zo kana sallar ba kamar sallar kake ba akwai wani bawa Allah da zai wata ran da yin irin wannan sai tsinki kwanan da biyu yana da yi wallahi ya zan Allah ne biyo ya ranka ne ne bai barka wai sai sai bayan awa arba'in da wajen kafa eh wallahi sai ne ramu wannan mace a ce gaba ɗaya kowa ya rika daji yana nan da ranar za ka bayar da shi ya irin wannan tsinkin wallahi bai barka ba sai ne kwanan duk dajin duniya aka ce an tura wanda ya ki dai shi da rawu ga haka annabi ya ga Abu Dan Azizi kaza yace idan ga yana da haƙƙi a kan jikin ga yana da haƙƙi a kan yace iyalin ka tana da haƙƙi a kan haka annabi ya ga wa Abu Dan Azizi yace saboda haka ka tsaya ka kula ko kuma ka bayar da haƙƙin Yanzu da haka kaga wannan shi ne abin to shi ne da annabi ya saboda shiga masallaci ya saboda shiga mutum da ga wata har saboda igiya da haka rabi a tana da wuya mutum da rai saboda igiya ya da wurin bacci ya zo idan ta yi du sai ta fada kan igiya ta dawo da ita annabi ya hana ya hana irin wannan da bacci ya zo annabi ya ce da kuka kwanta saboda karka je ka koma zagin Allah kuma karka wato a abu da ba ta abu ne wa an su ba an nuna ba a abu to saboda haka kaga al'amari ya lalace to yasa idan ka ji kana jin bacci da muka kwanta da ka samu nishaɗi ka rufe duk da ka ji ana faɗan magabata suna iya gulle wallahi ana yin sallar isha da mutum ya ta wuce ke to za ka tashi karfe biyun dare da karfinka in za ka kai karfe tirar dare na safiya kai ba kai bacci ba abin da zai dame ka domin jikin da hakkin ka kawai amma baya da ra'ayi ba kwanta da wuri ba kuma ka jira wai wai irin wannan ina ka kwanta biyu kana tashi karfe biyu dare ta ya za ka iya wani ya mu dai a ne mutum ko to shi ne to sai annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wato wani haka sannan kuma za ka tauyi ko ka koma zaki almubarakatu fi shay'in shine annahu kaiwa matuƙa wajen wani abu za ka kai matuƙa wajen tauye sallah ko karatun qur'ani la sama man sama man sama abada annabi ya yi wanda yake azumi kun bai da azumi kullun to ba ka da azumi wani abin da kaga anna rajulan akan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam yace ya rasulullah ya ma ki Allah kai baka su ya kake azumi yana na yana wa annabi tambaya wa gabi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kauli sai annabi ya rubuci saboda magana da yayi a lokacin falamma ra'a dalika umar yayin da sai na umar ya ga wannan yanayi qala fi rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya na'udhu billahi min ghadabillah yace rabbina billahi rabba min yadda da ubangiji lalle shi ne ubangiji wa bil islam dina min yadda addinin musulunci shi ne addini wa bi muhammadin nabiyya min yadda lalle annabi muhammad shi ne annabi na'udhu billahi min ghadabillah muna neman tsari a gurin Allah daga fushin Allah domin aka fuka ta annabi an fuka ta Allah wa min ghadabi rasulihi da kuma fushin annabi manzon sa walan yazal umar yuradiduha hatta sakala ghadabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na umar bai gushe bai yana ta waiga ta wannan kalma asiri ne da shi annabi alaihi salatu wasallam ya saukar da wannan jamba da fushin da annabi alaihi salatu wasallam yake ciki sai da ya doke fa kada ya rasulullahi sai ya mai Allah kaifa bi man yasumu dara kullum to kago ta kila shi usulubi ne bai akwai a irin masu tambaya za ga wani bai ba amma ka gane duk yadda malami ya kai da abu wajen za ka iya kusa da ko za ka iya tuna wajen wani shi wannan zai tuna wani sun zo da wani za a yi muna karatu yadda malam kamar kai ne ka zo ka tarar da uwanka ka tarar da matar ka tare ne uwanka tana ta duka ko wannan tambaya ce kuma shi a gurin sa dai ne da dare sai na baki amsa da ce amma ba ta uwa ko to akwai masu irin wannan yanayi salo ba ruwan su shi wannan ba zai manta ba amma eh saboda haka wannan tsarin za ka ga kowa da salonsa wani za ka bai iya salo ba shi da usulubi ne da zai fito da abu kuma abin da na lura shi a gurin da wallahi ɗari ne da ɗari ba abin da ya dame shi ko za ka yi karatu a gaban ba ta kwace in ba kai wasa ban kallo ka karanto a rikin abdullahi dan masu mana abin sai ummuka ko sun ma man ummuka zai ce mana abin zai ce uwarka sun ma ummuka zai ce sannan uwarka haka kuma ba ruwan da shi haka tabi'a da wata kwace haka zai koya ba in ka je ka canja kai domin ba za ka zo ka ga ayan ka wanda yawa to shi ne yake cewa um to annabi alayhi salatu wasalam yake cewa sai annabi alayhi salatu wasalam yake kai kaifa biman yasumu dahara kullahu to yaya ga wanda wato ga wanda wato yake azumtar shekara gaba daya kala to ka ga ina wani yanzu yayi tambaya sai annabi ce la sama wala afa to ai shi gono ne shi ne la sama wala afa a gurin Allah bai bai azumi ba kuma bai sha ba babu ba da zai a gwara ma wanda ba da da gwara ma wanda ya ci abincin sa ya hadi an mariya na samu wala bi ci ba bi ba to Allah ya kyauta annayu an siyalil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi idni haramun ne mace ta azumi alhali mijin nan yana halarta a gari illa bi idni zai ne izinin sa amma ana magana akan azumin nafila ba daidai ba ne kawai mai gida ya ce ya aka yi ce ayyawa zan wa alamis ne ba ki gaya mun ba yana da iko ya ce sai kin balla shi amma na farilla bai da iko domin an fara dogari ko ba ya yi da sai ta yi amma na nafila sai ta gaya wa mai gidan da wannan hakkin ta ne za ta gaya ma duk da ramukon nan za ta gaya ma cewa za ta yi ramuwa ke dai bai da ikon ya sa karya kaga na nafila yana da riko ya sa a kai ko amma na farilla bai isa ba ana bi wa yana bi Allah wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasmi al mar'atu wa ba'luha shahidu kada mace ta sake ta azumi alhali mijin da na gani yana nan illa bi idin je da idin haka toma babi na karshe muna da minti goma sha biyu za mu biya shi a gurguje a ne take ka shine na karshe a babu zai bayani akan itikafi wal itikafu fil ashr al akhir min ramadan sunnatul mustahabba shi itikafi a kwana goma karshe a ramadana sunna ce a basu ba ta dole ba ana so iltimatan lil khair saboda neman alheri shine al iltimas baltamisu baltamisuha ko fil ashr al awakhir wa talaban lil lailatul qadr lil lailatul qadr da kuma neman lailatul qadr قال تعالى ubangiji madaukakin sarki ya bada inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun saukar da wato alqur'ani a daren lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr me sanake ka menene lailatul qadr yace lailatul qadr khairun min alf shahr lailatul qadr fa yafi dare dubu dare dubu shekara 83 da wata hudu ke idan Allah ya sa ka dace da wannan ranar da ibada Allah ya karba to za a baka ladan wanda yake kara kamarin da hudu yana tsaiwar dare yana sallah yana kuma yin azumi to saboda haka wannan shi ne sannan sai yake cewa tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha malaiku za su ta sakowa har da malaika jibril a wannan rana a tafizu ba da al'am kenan saboda muhimmancin sa mun sha ba da wannan misalin da za a gane cewa a ce ba mai girma gwamna ko mutanen Kano za su kawo ziyara wato masallacin ko majalisin wato mu'assasar salafiya masallacin salafiya gandun albasa sai a ce har da gwamna har ma da gwamna shi ba a cikin mutanen kano to shi ne a tafiya ba da ta shi ne wannan misali to shi ne yake cewa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku za su sako in aka tsaya iya haka mun san da mala'ika juri ya ka ce har da ba mala'ika juri bi izni rabbi bi izni ubangiji min kulli amri da kowane wato al'amari salamun hiya a wannan ranar za a samu sauki da sanyi alamar da nake gadar ta farko ne mutum zai ji nutsuwa a rana zai ji nutsuwa ba wai da ake mutum yana bacci da ya farka ji a rana yi zikari ya wuce ya ce wallahi ba yau ba sai gobe a nutsuwa ake samu haka da yawa ake yi aiko a cewar kare ba ya hau sai ya ga mutum sun kwanta gaba daya daga nan yana hango masallacin bai yi ruwa sannan waye da da da da da to saboda haka shine Allah ya ce abinda ake samu ranar gari ne zaka ji kawai wani nishaɗi kake hatta wanda la ilaha illa har alfajr ya kullu to shine dabarar da ake a shiga yi dikazi saboda Allah ya sa ka ga duka jiraran tsara yanzu ba dan wanda dare bane amma kara ya dika mun Allah ya dada dai ana ya kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al awaqir min ramadan annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana makwabtaka yana zuwa ya makwabtaka da masallaci a goman karshe na ramadan wa yaqulu yana cewa taharu ko taharau lailatul qadr fil ashr al akhir ku kirdadi ne ma kenan ku yi kirdadan lailatul qadr a goman karshe min ramadan na ramadan ana ake samu da ba a samu a goma farko ko ta tsakiya wa an hada ga nana ga annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka annabi yace ya haru lailatul qadri fil wajhi min al-akhir al-awaqi to ku ne mun lailatul qadri a odd number 21 23 25 27 me dabara ce raye duka amma ko za ka yi sakaci kada ka yi a odd number din ka yi a even number me sakaci kenan wanda kuma bai da sakaci raye duka ya huta amma an fito ka zage dan sai a wannan kwanakin da suke mara ni ramadan na ramadan wa kana yahusu sallallahu alaihi wasallam yahusu ala qiyamiha wa yulazimu bi annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yahusu yana kwadaitarwa ala qiyamiha wajen tsayuwar daren wa yulazimu bi kuma yana kwadaitarwa da alhasu al-rajwa da al-rajwa sun kwadaitarwa ake ana bi hurayra annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man kama lailatul qadr duk wanda ya tsaye wannan lailatul qadr imanan wa hisaban yana da imani da neman lada kufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zulma wala yakunu li i'tikafu illa fi masjid ba a i'tikafi ba a masallaci ba yawa kawai zai zauna a gida ya ce wa i'tikafi bi kauli da ala sawar fadar Allah wala tuwashiru wannan kada ku yi rungumi iyalin ku ku mubashara da su wa antum aakifuna fil masajid alhali kuna yin zikari a masallaci wa li'annahu mu'takafu rasul wa mu'takafu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi alaihi salatu wasalam wato shi mai yin itikafi annabi alaihi salatu wasalam yana yin itikafi wala yakunu li itikafu oke wa yusahabu lil mu'takifi an yashghala nafsahu bil aqilla an zo mai itikafi ya shagaltar da kansa da yi wa Allah biyayya ka salati kamar yin sallah kai ta sallah wal qira'ati da karatun qur'ani wa tasbihi da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa tahmidi da kuma cewa alhamdulillah wa tahlili wa tasbih da cewa Allahu akbar wa la ilaha illallah da kabbara wal istighfar da istighfar wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yi wa annabi salati wa du'a da addu'o'i wa muzakaratu ilmi ya halaka ka dauri salata ko alwajin din da kake da shi ka duwa ya halaka wani abu zalika da maka wajen haka wa yukrahu lahu an yashgala nafsahu bima la ya'ni bi qawlin aw amalin wato aiki wato ya shagala ya shagaltar da kansa da abin da zai ba zai amfani shi ba na magana ko kuma aiki kawai wani kaga ya jera jin BBC ba ya zo ya shiga ji ko ya kunna ya kunna inda rai wallahi duk wani inda rai da rai ya koma jefi lokaci ya shiga ji ba ya koma jefi yana jin inda rai shi da abu a koma gida ba tun da kai labarai kake akwai ko kuma ya dau waya ya ta business sai rabin awa yana business wai yana itikafi amma duk wani harkoki da za a yi wannan ba itikafi ba ne kawai ka fita alaga ba tamala ka koma ka business ɗinka domin kai wato ai kamar wanda aka cewa an ɗauke wa takalmi da ya ya samu ba takalmin dubu talatin sai rage to bai tantance ya wada ba a za a ɗauke takalmi ka ɗuru na ka sa kuka duban tantance ka biya ba Allah ka ce na dubu biyu wanda za a ɗauke ba mai sani ba sai kai gaba ko ba ka bane to sai yace dage yi mana kuma sai ya zako kama yukrahu lahu al-imsaku 'anil kalam kama yadda ake kimata wato wato kamewa ga barin yin magana nan nan minhu anna zalika saboda yana tsammanin wato cewa lallai wato hakan mimma yuqarribu ila Allah akwai da yake baya magana ya dauka wai shurudin ba a cikin kwatanci ne zuwa ga Allah ba a hira kai ana yi hirar banza ce ba a kun je kai da abokinka kudan tattauna wani abu ya halatta ba ya halatta shi ne malam zai fara za ka ji in kai hakuri za mu zo gurin wai babu da hulkuru da bin mu'taqabi lil haja ya halatta me yi gaji ya fito waje dan wata bukata akwai wani ɗakin masallacin mutaba yi gaji a masallacin kuma da mulki sai an fita waje wanda ne ko da gyara waje ake fita a sahaba sai ka fita waje can masallacin da gurin da ake yi ka bi zannan ga gurin da za a yi to ka ga wannan bukata ce ta sa za a je a abiya bukata za ka yi wanka ko za ka shiga wani ɗaki sai ka fito to sai yake to wannan ya halatta allati la budda min hawa da ba makawa sai an yi kama yubahu lahu tanzilu sha'ri kamar yadda ya halatta ta da kansa wani ɗauka yayi wai yana yi tikafi ba ki ba tsafta wa halqu ra'si la atti gaji ya nace halqi wa taqlibu azbari da ridda tsifanti wa tanzihu badani kai tsaftace jikin sa gaba daya wa yabdu lil i'tikabu bil khuruj li ghairi haja amma ka sani in ka fita ba da wata bukata ba ka rufe i'tikabu in ka dawo sai ka sace ka kwanan sa hudu kawai aka yi maka bayani ai ka ya zuwa bari kawai ya fita to ya rufe ya dawo sai ya sace yawa sai yake to wa bil wada'i ko wanda ya fita ne da raba ta kawa je ji yi zali da iyalin da dare ya dawo ya rude ya kawo ta samu ni domin ko da iyalin ka zo ya halatta ka sadi da ita a wannan kwanakin ga shi na annabi alaihi salatu wasalam to aka idan goma ka je ka zo ikin da lizarau abin da yake yi kenan sai tsauri da za za ki dan sanna to wannan shine abin da muka zuwa karshen wannan sati mai zuwa inda mun zo wannan sati mai zuwa a kamun jana'iz zamu insha Allah ta'ala ta fi mai zuwa da na gaban ta fi zuwa jere za mu haɗa mu da rai a akwai takarda da aka niko Oke, wannan tambaya ce mai kyau gaskiya, amma ina ga dan mu kiyaye lokaci a kuri za mu yi da ita saboda awa ɗaya mu kai mai kyau. Da larabci aka yi ta, da ya ce nuridu tafi bai da laƙabi wa laƙabin wa kunya. Sun kani na Ali radiyallahu anhu. ana son a kawo a bambance tsakanin lakabi da alkunya ne sai ce misali kamar alhari ibn rabi'i al abu qatada al ansari aka yi biya ba ko yawa yawa abu qatada sai ce da kuma alkunya sai ce farisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqabu ana ce masa farisu mahayi na annabi alaihi wasallam shine laqabinsa yace jazakumullahu khairan wa iyyakum wannan yayi fa'ida kuma musamman wata faɗakarwa da aka yi mana jiya an ce an yi gomin a wannan majalisar an yi gomin guru to group din nan yanzu ana tura karatu suka kuma ana amfanuwa ne to sai idan muna da kusan daktoci uku yanzu akwai muna dakta a tana yana ta yana da tora dakta shehu yayin mala abba in ma abokin majalis ne da inda ake karatu ne sannan akwai muwabba shi ma da tora ne ko dakta yanki mataki ne a wajen zuwa da ajiyu shi ma yana da dole da yanzu a ina da yunkira da ya koyi tayi da shi ma tayi to yanzu a amana ana ce bi shi wa shekaran jiya ya kawo ingila yuki to muna da irin wayannan wanda ɗaliban mu mata akwai wata tana kuwai tana da likita ce misali to suna faruwa sai dan yi complain gaskiya cewa karatukan da ake tura musu wasu ya yawanci ana yin tambayoyi a cikin karatu kuma ba ta yin tambayar to kamata yi a rika bari a yi karatu a rage minti goma ko biyar da karshe kamar yadda aka yi wannan inda tambaya sai a ko wani in babu kuma sai a yi tabari wanda zai taimaka musu kuma mu ma kuma musamman wanda zai karatu shi ma ya zo ba da karatu abin da kai bincike za ka iya zuwa shi wani lokacin ana yi ba tambaya duk abin da kake so ga wani sai ka manta yun da ga in Allah ya daga yanzu za ku ga a jera kusan a nan ne muke da wannan ladabin kawai wajen tafsiri a nan ne za a gani ana karatun gaba ɗaya sai an ga ba a magana ko amma yawanci kana ce kan ma'adabar nukuran da muke hausawa alwaji da lulu wani marjan duk gaba ɗaya za a ga ana yi wani lokacin ma tambayoyi zai fi yawa to tambaya tana amfani musamman wannan to amma wannan gyaran da aka kawo musamman su da suke wannan observation din gaskiya mun ji daɗin haka kuma mun karɓa ya kwanaki ma a nan wannan majalisar a wanda a waje da suke saurara sun taɓa magana cewa ba sa jin tambayoyi to ya kamata yanzu mu ɗau wannan da dabam zai ba mu fa'ida ne yawa sosai kuwa wani ila tambayoyin suka yawa ma mu ajiye su sati mai zuwa mu dora domin sai mu dace mu kalli iya lokutan da za mu tambaye wannan zai taimaka kuma mun ji daɗin wannan tambayoyi din Allah ba ya sarki ya sa da sannan a a majalisin hoɓɓatan da yake na agaji da ake yi yawa an sami naira dubu ɗaya da naira sittin da biyar na yan majalisi da ake tara Allah ya saka kowa da alheri Allah ba kawai sai zargi ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da waje Allah ya kawo lafiya muna rabuwa wani da suna da kyawawa da su da kuma ɗaukaka ƙasar mu Allah ya zaura da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu neman ƙasar mu da matsala da zai hankali Allah ka ba sauka mu Allah ba mu cikin sarki ka ƙara zuwa mana asiri duniya da lahira Allah ka taimaki addini da wasu taimako addini اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في خلق وتكاك وتب عباك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الذكر الذي عما يصفون فلهم على ذكر الحمد لله رب العالمين